yayi kuma babu sai
ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ألم تر إلى ربك سجد باري لك أبنجينك كيف مد الظل يا يا الله تبارك وتعالى يميك إنوا يقام إنوا تميكي أما تنظر إلى أفعال خالقك ka kalli ayyukan ubangijinka mana kaifa madda zilla ya ya miƙar da inuwa qala mufassiru mai jalalain ya ce mi waqtil isfar ila waqtil ru'i shamsi yace daga lokacin wayewan gari zuwa hudowar rana a lokacin ne inuwa take mana take miƙe wa kana min haqqihi an yaqula da ba haka ya kamata ya ce ba shi wannan mai mai jalalain da ya kamata ya ce min ru'il fajr ila ru'i shamsi daga fitowar alfijir zuwa hudowar rana a lokacin duk duniya inuwa ce ba inda yake da rana ba ta fito ba sannan dare kuma a lokacin ya yi sauƙi mana duhun dare kuma ya yaye a lokacin inuwa ce zalla to shi yasa fali haza saboda haka na wa idza da al-fajr idan al-fajr yake to tabbat duniya kullum zillan hatta tallu ash-shamsu duk duniya sai ta dawo ta zama inuwa daya har rana ta fito وهذا الوقت هو الذي يدخل الجنة wannan lokacin shi yake kama da aljanna duk zafin da ake na duniya idan wannan lokaci za ka ji duniya zafi ya rabu sai ka ji a lokacin ba zafi ba sanyi to wannan yanayin shi yake kama da yanayin aljanna wani haza saboda haka addu'a wa fihi marjuhul ijabati daga hudawan alfijir zuwa faduwar rana duk wanda ya addu'a insha Allah Allah zai karbi addu'a ولهذا يتكفه أهل الله أوقات ذكرهم لله تبارك وتعالى شيسا متانين الله معنى متاني باين الله ما سبوتا والله suka riki wannan lokacin suka mai da shi lokacin da za su yi ibada haza waqtu mad zilli shine lokacin da inuwa take miƙe walau sha'a da ubangiji ya ga dama laja'alahu sakinan da ya mai da inuwar ta zama tabbatacciya sai ta zauna da hakan sakinan ta zauna muqiman ma'ana ta zauna la ya zulu wannan inuwar ba za ta fice ba bin ru'i can fi kwada rana ta fito ma inda Allah ya ga dama ga ranar kuma akwai inuwar amma hazi shamsu wannan rana allati tasaqu zilla bi mashi'ati Allah wanda ita take shafe wannan inuwar da da ikon Allah tabaraka ta'ala law sha Allah la baka zillu ma shamsu da Allah ya ga dama sai ya farta ga ranar ga kuma inuwar Allah yake summa ja'alna shamsa sannan sai na sanya rana dalilan alaihi mai shiryarwa a kan wannan inuwa jal na shamsa dalilan ala zilli rana take shiryar da inuwa walaula shamsu ma urfa zillu ba don rana ba da ba za ka gane inuwa ba komai sai ya shiga rana kake ganin iya iya inuwarsa da iya tsayinsa da dai sauransu ma'ana inuwa ba ta ganuwa in babu rana na ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا الله يجي ثم قبضناه سنسي أو إن ترج إنور الظل الممدودة وأن إنوى وشركي ميجرنا sai in ta rage ta ile na zuwa gare ni mana ina rage ta ina rage ta rana tana tana daguwa inuwa tana raguwa lokacin da rana ta fito zaka ga komai in wasa dogo ne to a hankali rana tana ɗagawa sai kaga inuwa tana dawowa tana dawowa kafin a kai tsakiyar rana to idan aka kai tsakiyar rana to shikenan inuwar komai sai ya dawo karkashinsa shikenan shine zawali shine rana ta kai tsakiya kenan to a cikin watanni guda uku watan januwari idan rana ta kare na'am komai inuwarsa ya koma kasa na'am
to in ka kirga mana in ka taka takunka daga wannan din in Na'am.
inuwa ta fara fitowa na'am in ka taka takunka hudu na'am daga karewar ranar in ka kara taku hudu a cikin watan januwari daga farkon sa har karshen sa na'am to lokacin azhar yayi idan february ne na'am in ka taka kafa uku na'am lokacin azhar yayi na'am idan march ne na'am in ka taka taku biyu na'am lokacin azhar yayi na'am
a april na'am may Na'am.
june july Na'am.
august na'am wata guda biyar din nan na'am rana in dai ta in dai ta kure na'am ta koma tsakiyar mutum ma'ana karkashin sa to ko ko ba ka saka ko taku ɗaya ba azhar yayi idan a bayan august sai september ko na'am daga september Na'am.
shi kuma taku ɗaya ne na'am october Na'am.
taku biyu ne na'am november taku uku ne na'am december taku hudu ne to to haka ma'ana farko lokaci ya fara kenan na'am yawa to amma abin da yasa ba kowa ne zai iya yin wannan lissafin ba na'am idan aka bada wannan lissafin to lokacin da ake kirgawa da lokacin da ba a kirgawa sai kaga an hada to sai sa aka ce to a ja lokacin ya je daidai duk kowa ya san yanzu dai lokaci ya shiga kawai sai a yi sallah sun makabar na hu ilaina Allah ya ce sai na jawo inuwar zuwa gare ni kablan jawowa ya tsiran kaɗan kaɗan kaɗan rana ta ɗaga- tana ɗagawa inuwa tana raguwa rana tana ɗagawa inuwa tana raguwa har rana ta- har inuwar ta ƙare kafiyan boyayye ko ba za ka ga lokacin da inuwar take raguwa ba na'am dudu ishamsu da rana ta fa- eh, ta fito to za a yi ta rage wannan inuwar doguwa wanda da duk duniya ta haɗe a cikin inuwa ɗaya amma rana tana fitowa sai kaga wani wajen rana wani wajen inuwa wani wajen rana wani wajen inuwa to kaga an rage wancan inuwar ta farko ta ta asuba din nan na'am min ayati llahi tabaraka wa ta'ala al-layl wan naharu wa daw'u wa zulmatu wa dhillu wal harru a cikin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala akwai dare ayar Allah ce na'am rana ayar Allah ce haske ayar Allah ne duhu ayar Allah ne na'am inuwa ayar Allah ne zafi ma ayar Allah ne haka sanyin ma duk yanayin da Allah ya kawo aya ta cikin ayoyin Allah Allah yana karantarwa a ciki yana nuna wa mutane su sani ah, wannan ikon Allah ne in Allah da ya ga dama sai ya bar yanayi daya na'am ya zama shi kaɗai ke aiki a duniya kuma ko kowane irin yanayi ne aka bari komin daɗinsa to sai sai kaji bai yi wa wani daɗi ba kuma idan yayi yawa komin daɗinsa sai ka ji mutane sun ƙosa to shine Allah yake caccanza su saboda ya nuna mana ayoyinsa na'am وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو شيء الله دي نعم.
الذي شيء الله نن دي جعل لكم الليل wanda ya sanya muku dare libasan sutura satiran mai sutura cewa kan libasi kamar tuba idan dare ya yi mutum ya shiga ɗakinsa ya kulle ba kowa daga shi sai shi to a lokacin ko shi da kayan tsaye ba zai ga kansa ma balle wani ya ganci saboda Allah ya sa dare ya zama sutura amma inda da rana ne mutum kowa shiga ɗakin ya rufe in yi shirya kayansa sai ya ga tsirekinsa to duk Allah ya yi wannan saboda ya bamu dare ya zama lokacin hutu wannan masu batan Allah ya ba da bacci ya zama hutu ga al- ga halitta na'am rahatan lil abdani shi bacci shine hutu ga jikuna Na'am.
bigan ila amali idan zaka yi bacci to dukkan aiki sai ka ajiye duk aikin da kake yi kowane iri sai ka ajiye shi sannan ka sannan ka fara bacci a sai bacci shi hutu ne sai an ajiye kowane aiki ake yin sa na'am wajalan nahara Allah ya sanya rana nushuran lokacin tashi ne mai shuran fihi guri ne inda ake tada bayi a cikin wannan lokaci mana idan rana ta yi kuma to kowa ya fita ya tafi neman abin da Allah ya halatta masa ya nema liftin ga'in rizki saboda neman arziki wa gairihi da waninsa Allah tabaraka wa ta'ala Allah shi madaukakin sarki kalakalan laila kalli basu fi sitiri Allah ya halitta mana dare ya zama mana kaman kaman tufa eh, saboda sutura وجعل لنا النوم في الليل راحة للأبدان ألا يسنع من بشي يزم هوتون يجيكونا مو وجعل النهار محل اشتغال لطلب الرزق ألا يسنع رانا لوكشين wato na shagaltuwa saboda nemi arzikin da Allah yake a nema wabtan bo inda Allah rizqa ku nemi arziki wajen Allah wa abudu ko ku bauta masa wa min alamati mahabbati Allah tabaraka wa ta'ala mahabbatu al-layl lil ibadati wa karahiyatu an-nahari lil isma'i bil khalqi yace yana daga cikin alamar son Allah bawa ya zama yana son dare saboda zai samu ya kaɗe ta yayi ibada ya zama baya son rana ta zo da wuri saboda zai je ya haɗu da halitta ba zai samu ya wofinta ya zauna ya bauta wa Allah shi kadai ba ya shiga luka anin layi ta baraka wa ta'ala halitta za ta shagaltar da mutum gabarin shagaltuwa da ibadar Allah ahalun layi baddalul adata a mutanen Allah mutanen bayin Allah sun canja al'ada su al'ada ibada suke mai da shi duk abin da al'ada ta saba da shi to su kuma mutanen kirki bayan Allah su kuma sai su mai da shi lokacin ibada Allah ja'ala nahara waqta al-ashghali wal layla waqta rahati Allah ya sanya rana lokacin shagaltuwa ne mutum ya je ya nemi abin da yake so ya nema na arziki Allah ya bashi sannan Allah ya sanya dare lokaci ne na hutu kowa ya huta wa ahlul lahi ja'alul layla waqtan istighali billahi tabaraka ta'ala mutanen bayin Allah kuma sai suka mai da daren lokacin tangaltuwa a tangaltu a koma ga Allah a yi bauta wa Allah fa sayyaru rahata ta'abar fi kalmati mabudihim wannan hutun da Allah ya bayar tunda Allah bai ce dole ne sai an huta ba sai suka ce to wannan hutun to su sun sun canja hutun za su mai da shi za su wahala a lokacin amma saboda su bauta wa ubangijinsu su zauna cikin hidimtawa wanda ya halice su ja'alul layla kalwatan ma habibihim yunajunahu sun sanya dare lokacin wofinta ne mutum zai zauna shi kadai da shi da a wato masoyinsa shine Allah wanda ya halice shi domin duk wanda yake son ka duniya ba wanda ya kai Allah da baya son ka da bai kawo ka ba yunajunahu suna ganawa da Allah wala yuhibbuna an-nahara ba sa rana yazo fi kimahim bil khalqi saboda in rana ta zo dole za a fita za a je a hadu da halitta wa yashghaluhum abin zai shagaltar da su an mabudin gabarin kadaita da wafinta da ibada da ubangiji ikhtalafatil mizani wahidun qala annahu afdalu lil insani lianna an-na'ima la ya'si Allah قال الآخر لا اليقظة أفضل لأن اليقظان يخدم مولاه تبارك وتعالى فترافع إلى شيخهما مربيهما فقص عليه قصتهما فقال أما أنت الذي قلت إن اليقظة أفضل من النوم فحياتك خير من موتك وسكت عن الآخر فهم ما قال له yace wasu mutane ne mutum biyu almajirai ne guda biyu kuma malamin su ɗaya ne to sai ɗaya ce shi bacci ya fi masa ya fi ga ɗan adam domin in dan adam yana bacci ba zai saba wa Allah ba in kana bacci baka zama abin da kake yi balle ka saba wa Allah ɗayan kuma yake a'a da yadda ka kar mutum ya bacci kai ya yi ta ibada ya fi domin wanda yake faɗa ke shi da zai samu ya bauta wa Allah sai suka kai suka kai maganar wajen shi malamin nasu murabbin su sai suka gaya masa ga abin da suka ce sai ce to kai da kace mutum ya zauna bai yi bacci ba ya fi ya yi bacci to kai rayuwarka ta fi mutuwarka in ka rayu da yawa za ka amfana da yawa domin za ka yi ibada to ɗayan kuma bai bashi amsa ba amma kuma shi ɗayan kuma haka dai sai ya fahimci abin da ake aka gaya masa saboda hadisin buhari ya fita da hadisi sahihi daga nana aisha allah kara mata yadda قالت تجي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه ذكر هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغ يداه من من جسده قالت عائشة فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به من قال صلى الله عليه وسلم يا كذا جين درياي إن يداه يزو زي هوش الفرزة يكن كان تبلغ الله كفا دا فلق دا ناسي sai ya tofa hannayensa sai ya shafi fiskarsa sai ya shafi jikinsa iya inda hannunsa zai iya tabawa a jikinsa kenan ana aisha ta ce bai guje ba yana yin haka har lokacin da jinya ta same shi ta ajalin nan ya zo ba zai iya yi ba to sai ya sata kullum ta yi masa to shine wa kan na kenan kana farul auliya'i makasa sarasina sanatan lam yanam فنعس ذات يوم وراء النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فصار لا يذكر محرابه إلا وعنده وسارة يريد النوم ليرى النبي صلى الله عليه وسلم ونباوم الله يا زونا يا شكرا ثلاثين أنا عبادة فيتوى بشيبا to yana cikin haka wata rana sai ya yi gengidi a cikin gengidin sai ya mafarki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya mafarki da annabi a cikin baccinsa sai ya kasance idan zai shiga inda yake ibadar to da filo yake zuwa saboda yana so ya yi bacci ya ga annabi to kaga an nuna masa wai ba wai ibadar zalla ake so ai kara yi bacci ba idan baka yi bacci ba to ka rage wani abu wanda annabi yana yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu sahabban sa mutum goma suka haɗu a gidan Usman da Usman ibn Mas'ud sahabi ne suka haɗu a gidan suka je kai su sun rena ibadar su sun rena kusancin su da Allah saboda haka yanzu abin da za su yi za su saki matayensu za su kukkulle gidajensu za su ƙaura za su bar gari za su koma jeji su zauna kai saboda kasu damu ma za su daina cin abinci da shan ruwa da komai kuma za su yanke al'aura su ma saboda kasu damu da sha'awa ta dame su to sai aka kawo manzo sallama labari ya fito ya zo ya hawo minbari ya kama huduba yake cewa ma balu aqwamin menene halin mutane wanda suke kin abin da ni nake yi yace in sanin Allah ne na fi ku sanin Allah na fi ku tsoron Allah kuma ina sallah ina hutawa ina azumi ina shan ruwa ina da iyali ina da yaya yace duk wanda baya son sunna ta baya tare da ni to shi kenan suka suka janye daga wannan abin da za suka shirya da na'am haza idza kana fi naumi fa naumu khairun idan wannan ne mutum zai kai bacci bacci naka ya zama alheri to bacci ya fi alheri ga wannan mutumin wa min adabin naumi anna al-insana yadhkuru Allah akhir ma yadhkuru yana daga cikin laduba in za ka yi bacci kafin ka yi baccin to ka samu wani aiki da kai na ibada tsakaninka da Allah ma'ana ka ambaci Allah kafin ka yi baccin saboda mutum bai sani ba ko zai tashi ko ba zai tashi ba to ko baka tashi ba dai karshen maganar ka ba furudu bane ba furudu da mutane bane karshen maganar ka kai wani abu na tsakaninka da Allah na wai zan tabaha yazkurullaha awwala ma yazkuru idan kuma mutum ya tashi daga bacci kinta da ka tashi daga bacci ga maza sai ka ambaci Allah saboda kar ya zama ka je ka fara surutu da mutane baka tura baka tura ubangijin ka baka ambace shi ba sai ya samu sallallahu alaihi wasallam yake da addu'o'i in zai kwanta akwai addu'a da yake karantawa Allahumma Allahumma bi ismika wadatu jambi wa bi ismika arfa'uhu اللهم إن أمسكنا صيفا فر لها وإن, وإن أرسلتها فأفصها بما تعوذ به صالحين من عبادك ya ubangiji da sunanka na na aje hakarkari da yanzu zan yi bashi kuma da da sunanka zan daga hakarkarin nawa in nazo tashi ya Allah idan ka karbi raina a cikin wannan bashi to ka yafe mini idan kuma ka saki ran baka karbe shi ba har har lokacin tashi yayi kuma ya tashi sunan kuma ka kiyaye mini sai da kake kiyaye bayin ka na kirki to haka idan manzo Allah sallama ya tashi daga bashi zai ce alhamdulillah alhamdulillah allazi ahayani wa ilayhi an-nusur na gode wa Allah tabaraka ta'ala wanda ya raya ni tayarwa daga gare shi ne to ana so dai mu ya saba da wasu ibadodi wanda zai za ka yi karshen saduwarka da mutane ya zama ka sadu ka ambaci Allah kafin ka fara gaisawa da mutane ka ambaci Allah da mutum za a ambace shi a cikin masu ambaton Allah da yawa a cikin waɗanda Allah yake ce musu uskur la zikran kasira قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم ورد أذكار للنوم إذا أوى الإنسان إلى فراشه wasu an samu zikirori wanda suka zo daga cikin hadisi idan mutum zai kwanta abin da ake so ya karanta kenan kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta surat al-ikhlas wal mu'awwidhatayn manzo Allah sallallahu yana karanta kul huwallahu da falaki da nasi kamar yadda muka fada da su wai zai sai kaza idan ya tashi da karan Allah tabaraka ta'ala zai ambaci Allah kana nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace idza nama al-insanu abada shaydanu salasa ugadin ala qalbihi idan mutum yayi bacci shedan zai zo yayi kulli guda uku akan akan zuciyar bawan da yake bacci idan sai kaza idan mutum ya tashi wa zakara Allah ya ambaci Allah in halal ugadatun sai kulli ɗaya sai ya warware wa in tawada idan yayi alwara zai tafi masallaci in halal ugadatun sai kulli ɗaya ne shedan ya warware wa in sallara ka ne idan yayi sallara ka biyu in halal ugadatun sai ɗaya kulli kuma sai ya warware shi kenan ya rubuta shedan ko yanzu na shidan kabilan lilkhairi daga nan ya zama wato kwantacce daga igiyar kenan kuma daga nan zai iya karban kowane alheri daga Allah wa idin tabaha idan mutum ya fadaka ya farka wala mai kulli la bai ambaci Allah ba wala mai tawadda bai yi alwala ba wala mai salli bai yi sallah ba bakiyar uga da wayannan kulle kulle da shedan ya kulla suna nan suna tattare da shi fi galbi a cikin zuciyarsa ko ya zo kaslanan ko ya zo kaslana sai ya zama mai kasala ba zai iya yin ibada ba gaira nasirin li amalil khairi da ayyukan alheri ne suka ga yana baya yin baya tsayawa ya aiki yadda ya dace waje alan nahara Allah ya sanya rana nushuran lokacin taji ne kowa ya taji ya je nemi halaltinsa a lokacin rana
وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء دهورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا وهو شين ألن دي الذي أرسل الرياح وان دي سكي إسكو كي ديوا إن كي ألا يجي رياه ويوان شين رحماني إذا كتريه يوان شين عذاباني الريح الأقيمة ما تذر من شيء نتنى إلا جعل القرمين بريح سرسر آتية za ka ji dai iska ce ta azaba ba a cika yi mata jam'i ba guda ɗaya ake yi idan kuma iska ce ta rahama za a yi da yawa kamar nan arsalar riyaha Allah ya saki iskoki da yawa nushuran ko bushuran duk an karanta nushuran masu daidaitawa ko bushuran su zama albishir bai ne dai rahamati kafin a yi ruwa kafin a yi ruwa Allah ya kan saki iska a yi hajiri sai iska ta sako to da iskar nan ta sako to kowa ya san za a yi ruwa da yake Allah yana da halitta iri-iri to komai Allah zai yi da sanarwa yake yi shi baya yin abu ba sanarwa eh duk abin da Allah yake da sanarwa yake yin sa idan za a yi ruwa to ba mamaki kowa yana sake ne wani bai tattara kayansa ba wani bai san inda abubuwansa suke ba to kafin a fara ruwan to Allah zai sa sai a fara yin walƙiya kaga duk mai ido ya gani za a yi ruwa zai ta kokari ya tattara idan aka yi walƙiya aka yi walƙiya can gaba sai a yi wani diriri za a yi wani wani diri haka to wannan kuma saboda wanda baya gani ya ji ya ji shi ma fa za a yi ruwa saboda ya shirya to idan ruwan zai zai zo idan hadiri ya haru to yanzu a sako hadiri to shi kenan sai wata jan iska sai ta wuce gaba to wannan iska da take tahowa ita kuma wanda kayansa yake kusa da shi amma bai dauka ba wani kuma da yana son ya samu ruwa yana jiran ruwan ya zo in aka saki ruwa gaba daya wani ba zai iya fita cikin ruwa ba saboda yana da sanyi idan ruwa ya buge shi zai shutu to wannan jar iska ita zo sai ya je tattara ya dauki abin da zai kai kusa da indororo ya dauki abin da zai je ya ajiye wanda zai zai zai samu mana ya tarbi ruwan sai ya gama duk cikin zawa ni ya koma kaga da an saki ruwa shikenan ba wanda aka kowa dai ruwan ya zo masa a daidai to yawanci haka Allah tabaraka ta'ala yake yi nusuran ko bujuran masu yin albishir ne waɗannan iskokai baina yadai rahmatihi cewa Allah zai kawo rahama ita ce ruwa mutafarriqatan ita iskar zaka ji ta tana rarrabe gudaman madari kafin ai ruwa za ta fara zuwa al aryahu allati tasuqu al amdara iskokai da suke koran ruwa wanda suke kawo ruwa inna allaha arsalaha ilaina Allah ne yake turo mana iska ta nuna mana cewa za a yi ruwa wa arifu la ya adam Allah yanda ya saba yi wa halittarsa kullama zakara riyaha fil qur'ani bil jam'i duk inda ya ambaci iskoki da yawa a cikin alqur'ani da jam'i fa hiya lil rahmati iska ta rahama ce wa bil ifradi kuma iska ɗaya ce to fa hiya lil azabi ta azaba ce arriya lawaqiha ya faɗi lawaqiha a wata aya ya ce wal mursalati duk iskokai ne masu kafin ruwa wa zariyati duk iskokai ne kafin ruwa wa nushuran ko bushuran din kullu hadhihi riyahu duk wayanna iskokai riyahu langari iskokai ne na kawo ruwa lianna riha idza kana lirahmati iska in ta zama ta rahama ta hubbu khafifatan mutafarriqatan a hankali take kadawa zaka ji ta tana kadawa a hankali a hankali kuma tana mutafarriqatan ai zai kuma za ta tsaya za ta yi yawa fali haza jumi'at ta aka yi mata jam'i saboda tana da yawa wai za ka na lili kabi idan ta azaba ce ta kunu mai ta mai ta kuwata wa idan ita kuma za ta tattaro waje ɗaya tun da dama azaba ake zuwa yi to iska sai a dunkule ta iya inda ake zuwa yi azaba ranar kawai za ta zo da ta zo kawai sai ta gaba ɗaya yanzu nan sai ta kifar da komai ta halaka komai sai ta lalata komai fariyahul azabi iskoki na azaba kuma Allah ya ce musu arrihal aqima sarsarin atiyatin wal qasim ko qasimun al asifu to duka wayannan isnani fil bahari iskokai guda biyu a cikin a cikin kogi ne idan za a yi ruwa ambaliya a cikin kogi yanda ake yin tsunami a wani lokaci idan za a yi wannan to za ka ga iskar a cikin ana ruwa kuma ana wata iska mai bala'i wanda wannan iska za ta iya komai za ta iya tunkuɗe shi to wannan iska ce ta azaba wasnani fil barri guda biyu kuma a doron kasa suke arriha laqima ma tazaru min shay'in atara lahi illa jalalu karramimi Allah ya ce ri iska alaqima ba karara wanda ba alheri a cikin ta sai sai sai azaba ba za ta bari duk abin da ta biya kansa to fa yanzu nan za ta tumurmu bashi ta mai da shi kamar halakakke wanda ba shi da amfani wa anzalna Allah ya na saukar da ma'an ruwa tahuran mai tsarki muna firan mai tsarkakewa mina samai daga sama Allah yana kawo ruwa mai tsarki daga sama wanda ba shi da datti ba da komai saboda kin sama ko kala bai da shi ruwa ruwa yadda ake sako shi ba shi da kala yadda zaka gane kalar ruwa sai dai in ka in ka tare shi daga a wani abu in fari ne sai ka ga ruwan fari ne idan abin ja ne sai ka ga ruwan kaman jajaye ne idan abin baki ne sai ka ga ruwan kaman baki ne shi ba shi da kala ba don gine-gine da itatuwa ba da ba za mu ma mu ga irin wannan igo-igon ma da suke sauka ba ruwan haka Allah ya yi shi haka yake ko kana bai da amma na hora
لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما كلبنا أنعاما وناسيا كثيرا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وناسيا كثيرا Allah ya ce in na kawo ruwan saman nan ina kawo shi ne linu hiya saboda in raya wannan nunin da Allah yake sawa nunul azamati ake ce masa na girma ne eh kaman sarki ne in zai magana take mu ai ai mu a masarautar mu kaza kaza kuma yana nufin shi kansa ko kuma gwamna yana magana take mu a gwamnatin mu kaza kaza an san yana tare da wasu amma dai shine mai iko to wannan nunul azamati ake ce masa shi Allah tabaraka taala yana amfani da irin wannan nunin yakan ce mun yi kaza ba Allah ba shi da abokin tarayya ba ya yin komai da kowa shi ko shawara ba ya yi ko waziri ba da shi matta kaza sahibatan wala waladan ba shi da abokin tarayya ba shi da waziri mataimaki ba shi da mai ba shi shawara bayarwa sa shi duk abin da yake shi kadai ko annabawa sa ba san abin da yake yi ba eh wanda Allah ya fi so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko duk ilimomi Allah ya sanar da shi amma sai ka ji wani abu sai Allah ya ce kai ma baka sani ba in za iya ka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana tashi kiyama Allah ce kai ma baka san lokacin da za yi ba ba wanda ya san lokacin da za yi tashi kiyama sai Allah to saboda haka Allah yana amfani da wannan nuni na girma yaka ce mun yi a'a shine yayi ba wanda yake tare da shi linhuyiya Allah yake saboda irraya baldatan garuruwa mai tammatattu wanda suka bushe bihi da ruwan sai kaga an dade ba a yi ruwa ba komai ya bushe komai idan ana ta neman ruwa ruwan sha ma da kyar ake samu amma ana kawo mamako guda ɗaya da an yi sai wadatar da kowa da kowa maitan gari ko garuruwa ya bi satan busassu wanda babu ruwa gari ya bushe komai ya bushe ana sako ruwa sai kaga komai ya yi nima to ruwan da Allah yake sako wannan a mamako ɗaya a zuba shi akan gari a ƙasa a state a ƙasa gaba ɗaya a ƙasashe to ruwa na guda ɗayan nan a ce gwamnati ta biya kuɗi a je a nemo a ɗebo ruwa ko a teku ko a wani waje a zo a yafa wa mutane mutane haka kuɗi nawa za ka kace ba zai yiwu ba wannan sai Allah tabaraka ta'ala mai da wani tsiyahu Allah ya ce ruwan nan zan shayar da shi min ma kalakna wanda na halitta an'aman dabbobi ibilan raƙuma wa bakaran da shanu wa ganaman da dabbobi ƙanana duk zan shayar da su daga wannan ruwan wa anasiyya da mutane ma za su sha kasiran da yawa jam'u insanin jam'i ne na insanu in shayar da mutane in shayar da dabbobi in shayar da dukkan halitta dama Allah shi yayi halittarsa kuma shi kadai kirge da kayansa annabi Sulaimanu ya taba cewa Allah ya bashi Allah ya bashi mana ya tattara masa tsuntsayen tsuntsayen duniya zai musu zai zai musu karyawa na rana daya shikenan Allah ya ce zaka iya yake yana ganin kamar zai gwada Allah ce da shi kenan ba komai ba komai ka shirya yanzu za a yi duka turo su zo na'am shi ke nan annabi suleiman ya yi ta tarawa aka ba shi dama kusan watanni ko shekara guda na'am yana tara abincin tsuntsaye na'am a ganinsa wannan abincin duk tsuntsun duniya zai zai shi ke goshi ran da zai eh, tsuntsayen za su zo wajensa Allah ya sanar da shi to gobe fa ba tsuntsun da zan bawa abinci duk abincin abincinsa yana hannunka na'am shi kenan aka aiki mala'ika ya sanar da shi na'am da gari ya waye da tsuntsun da ya fara zuwa sai ya ce to ya zo karban abincinsa na'am
sai annabi sulaiman ya ce masa to shikenan abinci yana wajen kaza ai ya je ya nuna masa tsuntsu da ya fara cinye abinci sai da ya ce tak sai ya dawo wajen annabi sulaiman ya ce bai koshi ba a kara masa shi ko duk abin da ya tara wannan tsuntsu ya riga ya cinye shi kuma sauran tsuntsaye suna zuwa sai ya ga tsuntsu ya cinye abinci tatas kuma ya zo yana ce masa bai bai koshi ba ya ce "Ha, yanzu ha, irin wannan abinci shi kake shi kullum ya ce ai kullum ninkinsa uku Allah yake bani tunda ni yau baƙonka ne Allah ya ce kai ne zaka kai ne mai masaukin mu yau to tunda ni yanzu na samu na ci kashi ɗaya a cikin kashi uku da nake ci yanzu ina jiran kashi biyu annabi Sulaiman sai tuba ai yace Allah na tuba Allah ya ce ai ai barni kawai da halitta ta eh Allah ya fashi da kayansa kowa da komai Allah ya san komai inda yake kuma yana kai masa abin da ya dace da shi eh duk abin saboda ka shi Allah yana sanye da kayansa ya san halittarsa ya san inda take ya san kowa inda yake ya san komai inda yake ya san komai abin da yake bukata kuma zai kai masa har inda yake ba abin da zai taso daga jeji ya zo gari zai nemi abinci babu shi ba abin da zai tashi daga gari ya tafi jeji neman abinci a kowanne ne Allah ya ajiye masa in kuma a can ne abinci yake to Allah zai ajiye shi har mai shi ya je ya dauko abin sa ya kawo wa nasiya kasira walakat sarrafna ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا
ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا الله يقول لقد صرفناه وأن الروح إذا نسكوش سيئر رفاشي sarrafna su in rarraba shi alma a shi ruwan bainahu tsakanin mutane wani ruwan a ciki dama na sha ne to sai a ajiye shi na can wani kuma na tsirar da tsirwa ne sai a kai a tafi a tafi can wani kuma wanda zai tafi rijiyoyi ne wani wanda zai tafi koguna ne wani wanda zai je wajen shuka ne wani wanda zai tafi jeji ne wani wanda dabbobi za su sha ne wani wanda zai buki mutum kawai a- yana tafiya sa kawai ruwan ya dake shi don haka aka yi wannan ruwan shi kawai ya dake irin wayannan mutanen shi kenan an rarraba ruwan kowa ya samu rabo ولقد صرفناه نار raba ruwan bainahu tsakanin mutane liya zakaru saboda su wagantu su gane wanda yake wannan aikin ba wanda ya isa babu gwamnati a duniya wanda wacce ta isa sai wannan aikin to ya gane cewa Allah nan fa shine Allah abu liya zakaru saboda su wagantu ya alamuna su sani annal qadira ala ihya'il ardi ba da mautiya wanda yake da iko ya raya kasa bayan ta mutu ta bushe qadirun ala ihya'il batari ba da mautihi mutum ya yadda cewa Allah da ya raya kasa butacciya ma har ta har ta- ta yi tsiro dan ta koma koriya shar bayan da ta bushe to Allah ne yana da iko ba ya raya mutum bayan ya mutu fa ba aksarun na sai Allah ya ce amma mafi yawan mutane sun ki illa kufura sai kafircewa ni'imar Allah juhudan lin ni'imati sai su musa ni'imar Allah su kafirce mata ai su kalu sai su ce mudirna bi nau'i kaza in an yi ruwa sai ka ji wasu mutane sai ka ji wani yana cewa a ai dama an san in dai wannan tauraron in dai oga zai shiga ai za a samu ruwa to Allah ma ya canja yanzu a ogasin ba a yi sai ogas ya wuce ake yin ruwa an daina yi tun da dai mutane suke ogas ne yake kawo ruwa to ogas din ba za a yi ba Allah ne yake ruwansa lokacin da ya ga dama ya yi in yana so ya dinga yin ruwa a januwari ma kawai in ya ga dama a- a disamba zai yi duk lokacin da ya ga dama dai yake ruwa saboda haka dama manzala sallama ya- da aka yi ruwa da gari yawa ya ce to yau fa ko da yake za mu zo shi ma hadisi Ah, sai su ce mudir na bi nau'i kaza a tauraruwa kaza dama da ta tsaya za a samu ruwa idan oga sai shiga dai dama an sa akwai ruwa man kala mudir na bi nau'i kaza fakar kafara billahi wa amana bil kawkabi wanda yace ai tauraruwa kaza in dai ta zo za a samu ruwa jafa in jafa ta zo ai a ruwa to wannan ya kafircewa Allah ya yi imani da taurarwa إذا نزل المدر إذا رواية سوكا يقول الله ألا تبارك وتعالى أنا فتاة cikin hadisi قدسي yace asba min ibadi mu'minun wa kafirun yau fa gari a gari ya waye bayina akwai mu'mini akwai kafiri fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fa huwa mu'minun billahi kafirun bil kawkabi duk wanda yace yau Allah ya ba mu ruwa mun gode mun samu rahamar Allah an samu ni'ima gari yayi dadi to wannan shine mai imani yayi imani da Allah ya kafirce wa taurari ba ruwansa da wani tauraruwa kowace ce ba wa man qala mudrina bi naw'i kaza fa zalika kafirun billahi mu'minun bil kawkabi wanda kuma yace a ai da ma an ta ba jafa ne yanzu ya shiga ba ai dole ayi ruwa ba ogas ne ya shiga ba dole za a yi ruwa to wannan kuma ya kafirce wa Allah yayi imani da tauraruwa walau shina
ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا
ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا Allah ya ce walau shi na da na ga dama laba'af na da sai in aiko naziran annabi mai gargadi fi kulli garin a dukkan gari kowane gari ma in sa musu annabi su kowane gari ma yana da wannan ikon to ba wai rikin iko ne yasa Allah bai yi ba a haka ya haka ya rubuta haka ya kaddara law sha Allahu la arsala anbiya'a kathirina da Allah ya ga dama da sai aiko annabawa da yawa kullu kullu qaryatin laha nabiyyun yukhawifu alaha kowani gari a sako musu annabin su irin su yanzu yana musu gargadi to Allah bai nufi haka ba walakin li izzatil anbiya'i kallalahum Allah tabaaraka wa ta'ala saboda girman annabawan Allah a cikin halittar sa babu halitta ba mutanen da yake irin annabawa sun fi daraja a wajen Allah sun fi girma a wajen Allah to ba zai su yi yawa ba shi dama yawanci abin da yake da daraja bai cika yin yawa ba duk abin da kaga yayi yawa ko ina za a same shi a shaguna a waye a ko ina za ka ga darajarsa kaɗan ne sai ka ga wani abu irinsa amma shi ba a samu sa sai- ko a supermarket ko kuma a ba a ma samu a samu sa a kasuwa to saboda haka duk abin da yake da daraja bai cika yin yawa ba duk abin da yayi yawa bai cika yin daraja sosai ba to annabawa suna da daraja wajen Allah sai sa Allah sai ya kankanta su zama suka zama kaɗan walau kasuru laftazalu da sun yawa da ai da sun nemi laftazalu da an nemi ko ina wannan wani garin ma sai ce to mu annabin mu yanzu bai da lafiya kai ku gari kaza ku aiko mana da annabin ku kaga an dinga babba da su kenan bi dalili saboda dalilin ma yuka abin da aka hakaito annabi Musa alaihi salatu wa salamu annabi Musa da jara yawman min qaumihi aksaru alaihi aksaru alaihi hatta da iba fata da jara minhum wa tabarrama annabi Musa wata rana ya gaji da abubuwan da mutane suke masa sun yawaita masa su ce masa kaza su kawo wannan su kawo wannan abin yayi masa yawa har ya gaji ya ji ya kosa da su mallamin su'alin nasu lahu ya ya kosa daga tambaye tambayen mutane da suke tambayarsa ko ba sallahu alfa min al-anbiya'i fil layli da daddare sai Allah ya aiko masa da annabawa dubu fa asba kullu qabilatin indahum nabiyyun sai Allah ya ce to kowace kabila ba ta annabi da aka waye gari sai aka rarraba su kowace kabila aka ba ta annabi ko tafarrabu an Musa ila al-anbiya'i hada kowa an ba su annabi su zai dawo wajen annabi Musa sai annabi Musa ya zauna shi kadai duk kowace ne sun samu wanda za su bi sun tafi shikenan fa ba asan fa ina ila al-anbiya'i ko ba iya wahidan sai annabi Musa ya zauna shi kadai ba kowa ba wanda yake zuwa wajensa shi kuma dama an turo shi saboda ya zo ya jagoranci mutane zuwa ga Allah faƙara zai ce ya rabbi la uɗi ku haza kuma ya ubangiji ya ba zan iya wannan ba in zauna ni kadai aka zarhun giratu kishi kuma sai ya kama shi to amma ta humun lahu jami'an li izzati musa tunda shi annabi musa mai girma ne wajen allah sai allah ya kashe wadannan annabawan gaba ɗayan su sai aka bace shi kadai ko baqiya musa huwa nabiyyu a ko huwa nabiya annabi musa sai ya saura shine annabin sauran annabawan duk an kace su wali haza saboda haka tajidu anna azzal anbiya'i huwa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mafi girman annabawan ma mafi daraja a cikin su annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam Musa laysa lahu nabiyyun fi zamanihi walakin atal anbiya'u ba'dahu annabi Musa bai yi zamani da wani annabi ba in ba abo in ba dan uwan sannan annabi Haruna ba a zamanin sa babu wani annabi annabi Yusuf ma sai da annabi Musa ya rasu sannan aka nada shi yaron shi annabi Musa ne walakin atal anbiya'u ba'dahu amma annabawa sun zuwa bayan sa an yi annabawa da dama an yi annabawa cikin bani isra'ila ma bayan annabi musa sun kai kawan annabi dubu dubu hudu tsakanin wanda aka aiko da wanda ba a aika ba muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi manzo Allah arsalahu Allah ila al-khalqi ammatan Allah ya aiko shi zuwa ga halitta gaba daya bikila fil anbiya qablahu ba kamar annabawan da suka gabace shi ba kulluhum maqusan ila qaumihi faqat kowa an aiko shi zuwa ga mutanensa ne kawai sai zamanin makruzin kuma a zamani ke bantacce sai makanin makruzin kuma inda yi annabtansa waje ne ke bantacce har girman annabi ibrahim din nan gaba daya annabtar annabi ibrahim ba ta wuce falastinu ta shiga siriya ba eh ga sunan yadda suke magwabtaka din nan to annabtar annabi ibrahim gaba daya ta shiga kasar falastinu ta yi kwata-kwata duk har ya kare ba ta tsallaka ba to duk kowane annabi waje ne ke mantaje shi annabi Musa annabta ta taji daga Misra daga Misra ne zuwa zuwa Kudus zuwa Syria kewa zuwa wannan Isra'ila kenan yanzu inda Isra'ila take cikin Palestine ne kenan to shi ya samu annabta ta dan hada kasashe biyu amma nan ma kuma dan Syria aka yi da ya tashi daga Misra hanya ɗaya ya bi ya tafi can din saboda an musu alƙawari su koma can to to kaga su kowa an ba shi waje keɓantacce a nan kawai ya yi zamaninsa kuma a cikin zamani keɓantacce ursila muhammadun sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah an aike shi ila jami'ir alamin dukkan halitta duk wanda ya zo bayan manzo Allah daga zamanin manzo Allah har zuwa tashin kiyama duk wanda ya zo na karkashin annabtar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ila al-abadi kuma har abada ba za su sake aiko wani annabi ba annabi Isa da zai dawo ma ba wai zai dawo yana annabi ba a zai dawo yayi aiki a cikin cikin shari'ar manzo Allah ba wata shari'a ta zai kawo ba shari'atu la tunsabu ila akhir dahri shari'ar manzo Allah sallallahu ba a shafe ta har karshen duniya izzatan izzatan li Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya yaka saboda ya girmama annabi sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam law ata nabiyyun ba'dahu la kana hadha nakfa fi izzati da Allah ya aiko wani annabi ya zo bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da an rage shi aiki walau nusika shar'uhu walau na suka shar'uhu ko da annabin da zai zo din walau na suka shar'uhu kai haka kuma idan ya zo ya shafe shari'ar manzo Allah kaga nan ma ya tauye annabin walau ta adal anbiya fi zamanihi haka ma da annabawa sun kididdiga a zamanin manzo Allah nan ma da an rage shi walakin kullu hadha lam yakun duk wannan bai faru ba wa huwa azul anbiya shine mafi daukaka mafi girma a cikin annabawan Allah wala tudil kafirin فلا تدع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا
فلا تطيع الكافرين وجاهلهم به جهادا كبيرا فلا تطيع الكافرين كركبي وكافري في هواهم أشين سنزوشيرتو وجاهلهم كياقيس به دولنا للتا في القرآن بالقرآن كياقي كافري دا القرآن جهادا ياقي كبيرا ما يجرما duk wanda ya kawo sabanin qur'ani to a kawo hujjoji da ayoyin qur'ani har mutumin sai an ma'ana sai duk hujjojin sai an kakkare hujjojinsa an tabbatar da ƙarya yake qur'ani ne mai gaskiya na
وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح نجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا مهجورا
وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح نجاج جعل بينهما برزخا وهجرا مهجورا وهو شيء الله نندي شيء الذي مرج البحرين وندي هرحل كوكنا قدابيو arsalahuma ya sako kogi guda biyu mutajawirai suna makotaka da juna haza wannan kogi azbun mai daɗi ne furatun mai daɗin ruwa shadidul uzubati mai tsananin daɗi wa haza milhun wannan kuma yana kama da gishiri ujajun wanda yake gauraye da gishiri gishiri shadidul maluhati in ka tashi zaka ji shi yana yana tsami kuma Allah ya hada kogunan waje ala bainahuma barzakan Allah ya sanya wato maraba tsakaninsu hajizan wanda zai riba su la ya kazu a hado ma bil akari ɗaya kofin ba zai shiga wa ɗaya ba haka Allah yake yi sai ka samu nan sai ka tona sai ka samu ruwa mai daɗi kusa da ke sai ka tona sai ka samu ruwa mara daɗi kuma duk waje ɗaya ne to kaga tun da ruwa gaba ɗaya daga kogi ne can ƙasa koguna ne biyu wanda ya tona kan kogi mai daɗi ya samu ruwa mai daɗi wanda ya tona kan kogi mai zarfi ya samu ruwa mai zarfi to haka Allah yake yi Na'am.
haka kuma Allah ya yi a jikin dan adam ma na'am, ga ruwan hanci ga ruwan baki zaƙi ne da shi daɗi ne shi yasa kowa ya ci hadiyan yawunsa ga ga ruwan hanci kuma shi kuma tsami ne da shi amma suna haɗe inda suke gangarwa waje ɗaya ne eh inda suke bi su fito duk waje ɗaya ne amma wannan in ya fito mai tsami ne wannan kuma in ya fito mai zaƙi ne to haka Allah yake yi tabaraka ta'ala barzaka la tulu adu ma bil akhir wa hijran mahjuran Allah ya sanya musu wata sutura tsakanin su mai sitran mamnu'a bihi ikladuhuma wanda zata hana wannan ruwan ya shuranya da wannan ruwa la tazu adu bil akhir sai ko gin ba zai hadu da dayan ba walaysa bainahuma hijabun hissiyun amma a ganin ido sai kaga ruwan kaman yana hade amma baya hade ko ko gin bino wai dinnan da na gangul gangulan nan idan ka je za ka ga kogunan gasunan ruwan yana tafiya tare za ka ga ruwan ma yana da bambanci wannan baki ne wannan jaja jaja kuma kogin yana hadafa guda ɗaya ne amma an raba tsakanin amma ko ba abin da ya raba ruwan ne kuma sai kaga wannan ba zai shiga wannan ba wannan ba zai shiga wannan ba Allah tabaraka wa ta'ala wale da hijabu bal hijabu min qurratillahi tabaraka wa ta'ala Allah yayi marabar daga ikon sa ne na
وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا
وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسكرا وكان ربك قديرا وهو شيء الله نندي الذي خلق من الماء بشرا شين يهلكي دان ادم daga ruwan maniyi من الم... من المني daga maniyi insanan aka halici dan adam faja'alahu Allah ya mai ya sanya dan adam din nan sai ya sanya shi ya bashi nasaban dangantaka za na sami yana dangantaka mana waɗanda suka haife shi da waɗanda aka haife su tare da wanda suke dangi tare da wannan duka nasabarsa ce wasiran kuma Allah ya sa surkuta- surkunta tsakanin za su yi mabocin surkunta bi an yi tazawwaje zakaran kana hukunsa talaba littanasuli mutum zai yi aure ko namiji ne ko mace ce dai dole za in ya girma zai yi aure ko in ta girma za ta yi aure na'am, kuma duka an yaka saboda a ƙara haihuwa su su sace a sace auratayya idan aka yi auratayya kuma kaga an samu surkuntaka eh duk wanda ya dauki yar wani kaga wancan wadancan sun zama surkunayensa kenan na'am,
aha wa kana rabbuka shi ubangijin ka haka yake mai kadiran mai iko ne shi- shi haka yake dama mai iko ne akan duk abin da ya ga dama haka yake yi na'am, kadina alama ya shawo Allah mai iko ne akan abin da ya ga dama kalaka min alma'i bataran Allah ya rici dan adam daga ruwan maniyi waje alahu nasaban ya sanya masa dangantaka huwa nasabuhu shine dangantaka sa Allah- allazi ya tanasabu ilaihi wanda ko ya tanasabu ilaihi wanda yake dangantuwa zuwa gare shi daga yan uwansa ah, na na bangaren uwa da na bangaren uba da sauransu wasiran kuma Allah ya sa surkuntaka tsakani alhayyu allazi tazawwaja minhum kabilar da mutum yayi musu aure kaga ya zama surkin su kenan na'am, alkabila ko allati tazawwaja minhum kabila da tayi aure da mutum yayi aure a cikin su su kuma sun zama surkunayensa fasara lahu quwwatani mutum ya zama yana da karfi guda biyu kenan na'am, quwwata quwwatu nasabihi wa quwwatu asarihi ga ga karfi irin na dangantaka tunda shi dama dan adam kullum yana yana tattalin abinda zai same shi da abinda zai samu ne abinda zaka samu dama shi zai zo maka to abinda zai same ka kuma kwatsam yake zuwa to tunda ya zo Allah ya yi maka gata har biyu duk inda ka je ba mamaki a gari ya zama ko kana da ko kana da yan uwa kaga za su iya kare maka wani abu ko kana da surukai za su kare maka wani abu ko kuma kana da abokai duk dai za su kare wa mutum wani abu na'am, آه، نعم فلهذا سورة كعباها الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج النساء بلا عدد يسا الله يحل تاو من صلى الله عليه وسلم يأوري ديوة سورة قبلون دونها لسلطة مصر كنا يسا فشيسا يأوري ديوة ليتقوا بكل قبيلة سورة من الله يقرفوا دا كوش قبيلة كوش قبيلة سنة كدارا كوتا باشي كويا باتا na'am, ko ta bashi ko ya bata to wan- wanda wacce ta bashi tana gadara manzo Allah sallama ya ya auren musu wanda kuma eh, ya aura a wajen su wa wa mana wanda ya ba su kuma su ko suna gadar manzo Allah sallama ya ba su sun aura aha na'am bi annahu mukallafun bi irshad jami'il khalqi shi manzo Allah an dora masa ya shirye da dukkan halittar Allah fa yaktazibu quwwatan min kulli qabilatin saboda haka yana neman ya samu karfi daga kowace kabila wa hadha sirru fi ta'addudi azwajihi sallallahu alaihi wasallama wannan sirri a cikin gidijigan matayen annabi sallallahu alaihi wasallama su yawa duk da wata ilallahi tabaraka ta'ala Allah ya yi hikiman ne da sirrin saboda annabi ya samu karfin kiran kowace kabila ba mamaki yayi musu aure yayi aure a cikin su kaga yana da dama dan su ne zai iya zuwa wajen su ya je musu ga abin da Allah ya ce wa kana ka tazawaja binta abi bakrin ya ya ya auri yar sai na abubakar ita ce nana aisha Allah kara mata yarda wa tazawaja binta umara ya auri yar sai na umar ita ce hafsa wa zawaja usman usman bintaihi ya ba wa sayyidina usman ya'yan sa biyu ya aura ya auri ruqayya da tare su ya ta ce fati bashi zainab kuma ya aura ita ma tare su tare su wa kadaba abubakar fadimata bintar bintar rasuli sallallahu alaihi wasallama sai na abubakar ya nemi fadima wajen manzo Allah yana son ya aure ta fa qala rasulu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce masa innahu yantaziru al-amra fiha yace to ai lamarin fadima ba hannuna yake ba yana hannun Allah saboda haka sai mu saurari abin da Allah zai yi ko abin da Allah zai ce fa qaraba hali umar zai ce to tunda shi da ya ji amsar da ya sa to shi ba zai aure ta ba tunda shi manzo Allah ba zai ce ba zan baka ba to amma zai gaya maka ga abin da in yace al'amarinsa yana hannun Allah to ya san dai tunda inda shine zai aure ta da ba za a ce masa ka ba sai ce to shi yanzu ya janye amma yana nema wa Umaru to ya nema wa sai na Umaru fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa innahu yantaziru al-amra fiha sai ce ina nan da yana sauraron abin da ubangiji zai a game da ita Fatima fa zahaba ila Ali sai sai na Abubakar da Umaru suka tafi wajen sai na Aliyu qala lahu suka ce masa namshi bikan taktubu Fadima ta bintar Rasuli za mu rika ka mu je ka nemi auren Fadima jar Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda su zuciya su ta zama daya eh tunda kowa yana son ta yanzu shi Abubakar bai samu ba Umaru bai samu ba to yanzu bari su da Abubakar da Umaru su faɗo su je su ingiza sai na Ali kuma ya je aure ta kada dai ta fita a cikin su ya zama ba wanda ya aure ta ciki wani can ne sai ya zo ya dauke ta qala aliyun sai na ali yace fa nabbahani li amrin kuntu anhu ghafilan yace sai su ne wani suka faɗakar da ni daga daga wani lamarin da ni da ina rafkane ma ni ba na da ba na wannan tunanin ma da suka zo suka gaya min sai na sha ai kuma gaskiya ne fa a cikin mu hudun nan kasu da sai na usman ya ya aure ya ji manzo Allah har guda biyu kaga ba zai yi kuma yana tare da jar uwarta kuma a bashi ta dama an san shi ba zai aure ta ba to amma su ukun kada ta wuce tsakanin su fa ta ya bihi ila rasul sallallahu alaihi wasallama sai suka hare ko sai na aliyu wajen manzo Allah suka ce to ya rasulullahi mun hare ko aliyu fa qala rasulu na'am manzo Allah ya ce to shikenan na yadda za ba shi za ba aliyu ita walakin ya aliyu hal tamliku shay'an tatazawwaju bihi kai aliyu kana da abinda zaka yi aure da shi kana da kudin aure kala sai ce sai fi ina takobi na shi kare nake da shi a duniya kala sai manzo Allah ya ce wasa asaifu laysa laka lil jihadi takobi ba naka bane wannan na yaki ne idan ka tashi zaka fi yaki zaka je kai aiki da shi aikin Allah ne da wannan takobi takobi ba naka bane ka daina lissafa ta cikin mallakar ka kala sai na da yace no farasina doki na kala manzo Allah ya ce al farasu laysa laka lil jihadi shi doki ma ba naka bane shi ma na yaki ne shi ma na Allah ne ba naka bane ka nemi dai naka kala sai ce badani yani addiru yace da ina da riga guda daya kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addiru in shi da tabi'ahu in riga ka taka ce in kana so ka je ka sayar sai da kai kana so taka ce fa tali fadima ta yazo wajen fadima kala sai ce yaktubu fi aliyun manzo Allah kenan ya kira fadima yace mata to aliyu yana neman ki da aure fa saka ta sai dai shiru kala sai ce yaktubu ki aliyun aliyu ne yake neman ki neman auren ki fa baka sai kuka kuma kala sai ta ce kunta tadakiruni li miskini bani hashimin aliyun da bashi da komai a sai dama ka ajiye ni saboda ka bani wannan miskinin da bashi da komai a cikin bani hashim a to ai dangin su ɗaya ne yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace mata haka za amarni Allah tabaaraka wa ta'ala ai Allah ne ya umarce ni in baki aliyu qala sai tace raditu billahi rabban wa bir rasuli sallallahu alaihi wasallam tace na yarda da Allah Allah ubangiji na ne na yarda da annabin Allah duk abin da kuka yi a kaina an gama ya zauna amrullahi maqbulun yace lamarin Allah abin karba ne fa kabila sai ta karba fa zahaba aliyun sai na aliyu ya tafi mada ba dira huli abi bakrin wa umar ya bi anihi bi suqi sai yace to wannan rigar ta wa gaci ya bawa sai na abubakar da umaru ku kai min ita kasuwa ku sayar min ita da ita zan yi aure shikenan suka- suka- suna rike da riga za su tafi kasuwa kuma rabi usmana sai suka samu sai na usmana shi kuma yana shagonsa da yake dan kasuwa ne kala lahu ma sai shi mutum ma tu- ma turida ne me kuke so akbarahu al-khabar suka ba shi labari gashi gashi mun ingiza sai na aliyu bai da komai mun ingiza shi je a wuri fadima manzo Allah ya ce kawai yana da kudin aure ya ce yana da riga to riga ce ya ba mu yanzu mu zo mu sayar saboda a tirya maganan aure fasagra jami'a ta yi dinari min jaibihi sai na usman ya cire kudi dinari 200 a cikin aljihunka wa kala ya ce musu badalun mislu ali ibn abi talib la yubau diluhu yace mutum jarumi irin sai na ali a sai da rigarsa kai wannan ba zai taba yiwa ba a nan madina sai za haɓo bi haza da haɗi da naniri ku tafi da wannan kuɗin wa a ƙidu lahu ku je wannan kuɗin ina ganin ai zai isa a ɗaura auren ku je a ɗaura masa aure wata zawaja fadimata aka sai na aliyu ya auri na na fadima wale ya lata zufafi ha a mara nabi sallallahu alaihi wasallam zaujatihi fa hayyana laha libasan waje alna laha hinna'an waje auna man tadaffara laha ra'afaha ala adatin nisa'i daren da za a kai ta ɗakin miji manzala sallama ya umarci matan sai suka su samu riga mai kyau su sa mata tunda yau kan ranar aure ne a canja mata rigar da take sawa na kullum na yawo a sa mata dai wani kaya mai kyau kuma a sa mata lalle kuma a nemi wanda zai mata kizo ya yi mata kizo a duk aka yi akan al'ada yadda aka saba ko a tauha bi libasin jadidin suka kawo mata tufafi sabbin tufafi ta sa fa tan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa qala li ali manzo Allah sallama yazo wajen sayna aliyu ya ga sayna ali ya ce masa la tasna'a shay'an hatta atiyaka kar kai komai ka bari sai na zo ina zuwa ko da kala alaihi ma lailan bayan an kawo amarya wanda suka kawo ta sun koma dama da aka kawo ta ba wai zama zama za a yi za a yi wani biki ba a ana kawo ta da aka zo an da an kawo ta gidan miji shikenan matan manzala ya suka kawo ta suka haka suka juya suka koma shikenan aka bata daga ita sai mijinta to a lokacin sai manzala sallama ya shigo da dare da ya shigo fakara fatihatul kitabi wa suratul ikhlas thalatha marratin wal mu'awwidhatayn thalatha marratin wa tafara fil ma'i wa sabba ala fadimata ala ra'siha wa bayna sadiya da ya shiga yace a kawo masa ruwa ya karbi ruwa ya karanta fatiha kafa daya qurhu wallahu kafa uku falaki da nasi uku uku ya tofa a cikin ruwan sai ke to ya sai ya dauki wannan ruwan sai ya yayyafa akan kan fadima ya ce to haka kirjinta ma haka wannan ma ya yayyafa mata shi kenan wa ƙara li aliyin ya faɗa wa sai na aliyu ya ce a tauni bi ma'in a tuni bi ma'in ku kawo min ruwa ƙala sai na aliyu ya ce kuma fahimtu ma arada sai na fahimci abinda manzo Allah yake nufi fa qama aliyun wa ata bil ma'i sai na aliyu ya tashi ya kawo ruwan fa fa'ala lahu kama fa'ala bil binti shi ma aka tofa fatiha ɗaya burhu Allah uku farqir nasu uku uku shi ma aka fesa masa aka aka fesa masa a girjinsa وقال من ظل يتي مسو بارك الله لكما في ليلتكما الله يمكو البركة أدرين كدرين كنا أنغنشي شكي أنا وانصرف من ظل يجوع يقوم وكان فراشهما جلد شاتم آه باب غدو بل كتيفة با فيلو با كومي fata ce fatar akuya ita aka shimfiɗa ita ce aka kwana a kai wa kanat tadbaku wa tadhanu li nafsiha na na faɗi mata kasance ta take girkin gidanta ba ba wanda ya taba karbanta girki eh duk girkin ta ba wata mace da za ta ko taya ta sai na aliyu da yake zai dauko mata mai aiki ma ta ce ah to so kake ka rage mini ladar da zan samu a wajen Allah na in hidimtawa aure na in samu lada kake so ka riba ni da shi to ba bai yadda ba ba kawo kowa ba haka ta yi ta hidimarta a gidanta kuma shi duk abin da za a girka ita ce in daka ne ita za ta daka in nika ne ita za ta nika shi da hannunta wata rana ta yi nika ta yi nika hannun ya yi kanta sosai manzala salama ya zai same ta tana cikin wannan halin har jini yana zuba a hannunta saboda kanta manzala salama da ya kalle ta ya same ta tana waƙoƙi a kan wannan ɗin manzala salama ya kalle ta ya ce faɗi ma kenan to kuwa nemo miki yar aiki ta ce a ya rasulallah ladan da kashe mata za su samu idan suka hidimta wa gidajen mazaje su ni ma ina son in samu wannan ladan manzo Allah ya ce Allah ya miki albarka ki cigaba da aiki ah to shine wata tibil ma'i min albir bi nafsiha idan ma ta ga sai na aliyu bai dawo da wuri ba lokacin girki yayi sai ta dauki lullubin ta kawai ta fita ta je rijiya ta ɗebo ruwa ta zo ta ta ɗora abinci Allah
wa kana rubama ya kuzu al-uryu hatta idza ta nabi sallallahu alaihi wasallam yastazinu taqulu lahu urfuru adaka li'annaha mutajarridatun wani lokaci sai ta rasa kayan sawa sai ya zama kayanta ya ƙare iya bai wuce ɗan zani ɗaya ne take da shi ta ɗaura shi to idan manzo Allah ya yakan ɗauko sahabbai wani lokaci su kawo ziyara a gidan to idan za su shigo idan irin wannan yini ya zo sai na Aliyu sai ya tare shi ya Rasulullahi sai dai ai hakuri kai sai ka shigo kai kadai tunda kai yarka ce amma ba ta da kaya ba ba ta da kayan sawa saboda haka ka shiga kai ku gaisa manzo Allah sai ya shiga shi kadai sauran sahabbai su tsaya a kofar gida ya gaisa da ita ya fita ya tafi haka suka rayu fa haka suka rayu kuma an san fadima ko wace ce ko yar wace ko yar waye to sai na da idan manzo Allah ya zo yana neman izinin shiga ta kuru da wata kan ce masa urkulwa da ka ya rasulullah ka shiga kai kare li'annaha mutajarrata yau jatta ka ba ta da riga ba ta da amma za ta sa sai dai ka zo ku gaisa la yumkinu an yaraha ghairu abiha ba zai yi ba wani wanda ba ubanta ba ya ganta a wannan yanayi sai dai ubanta kawai manzo Allah sai ya shiga su gaisa sai ya tafi yace haka za duniya inda ali muhammad sallallahu alaihi wasallam haka duniya take wajen gidan annabi manzo Allah ne da kansa ya addu'a ya Allahumma jal quta wa Allahumma jal rizqa ali muhammad qutan ya Allah arzikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya zama abinci ne iya abin da za su shi ne arzikin su a samu in an samu an ci abinci da shi kenan arziki ya samu sai gobe kuma gobe in an samu sai in ba samu ba hakura wani lokaci zai kwana uku kwana hudu kwana biyar ma wani lokacin kwana bakwai ba a dora jirgin ma a gidan ba sai sai dibino da ruwa duka saboda duk da haka aka kafa addini ya tafi har ya zo ya riske mu ta saka muku da alheri amin alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah abin da muka faɗa daidai Allah na muka faɗa abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada amin sai kuma Allah ya fi mana amin mu sani ba Allah ya sanar da mu shi amin Allah ya samu alkawar da yake yin tawa cikin wannan wata. Amin. Allah ya ba mu alherin duniya da lahira.
Amin.
Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira.
Amin.
Allah ya zauna da kasar mu lafiya.
Amin.
Allah ya zauna da al'ummar kasar nan lafiya.
Amin.
Da dukkan kasashen musulmi duk inda suke.
Amin.
Da suke faruwa a duniya tsakanin musulmi Allah ya dauke su.
Amin.
Allah ya mai da su tsakanin maƙiya Allah kafirai.
Amin.
Allah ya mai da fitintinu tsakanin su can.
Amin.
Allah ya raba musulmi da su duk inda musulmi yake Allah ya haɗa kansu.
Amin.
Allah ya sa su zama abu ɗaya.
Amin.
Su tafi tafiya ɗaya.
Amin.
Ah, su bi addinin su ɗaya Amin.
su bi Allah su ɗaya annabin su ɗaya ƙibla su ɗaya Amin.
alhamdulillah Allah ya sa albarka Amin.
duk mai bukata Allah biya bukatun mu da bukatun ku gaba ɗaya Amin.
kowa abin da yake nema Allah ya bashi Amin.
abin da yake tsoro Allah ya kiyaye shi Amin.
Allah ya zauna da kasar mu lafiya Allah ya kiyaye mana imanin mu da mutuncin mu da addinin mu Amin.
Allah ya sa mu cikin wannan da yake yanta cikin wannan wata Amin.
barka wata mai daraja Amin.
watan Ramadan albarka Qur'ani da muke karantawa Amin.
albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko mana shi Amin.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله آمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك آمين.
إياك نستعين آمين.
صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والكاتب آمين.
بالحق بالحق آمين.
هذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين آمين الحمد لله
Okay.